أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahalin suna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna 29 ga wata na zalƙada hijira shekara 1400 da arba'in da biyu wanda ya dace da tara ga watan bakwai shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya a darasi da ya gabata muna cikin dai suratul hajj to suratul hajj mun zo muna cikin aya ta arba'in ne da hudu lokaci ya zo ƙarshe kenan ganin karatun ya zo daidai za mu koma harkon aya ta 42 insha Allah kayan nan akwai tambayoyi ta harko dai ba tambaya ba ganin muna huskanta ta wata na zulhijja kuma ganin irin abin da ya zo na neman ribatar wannan wata za mu yi bayani a takaice kan hadisai guda biyu ɗaya ruwa da imam muslim ya rutu da sauran asabu sunan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'aytum al-hilala dil hijja wa arada ahadukum an yudayhi falyumsik an sha'rihi wa asfarihi idan wata kuka ga jinjirin wata na zulhijja ke na sallar da yake kuma ɗayanku yana niyyar yin layya ke dimi niyyar layya to kuma wata ya tsaya daga wata ya tsaya to ya kame kan taɓa gashi aske gashi ko rargewa kuma haka da kamewa ga yanke horci kenan duk wanda yake niyyar laya daga wata daga yau dai ganin kaje wata shiga gobe kenan ya tsaye da aski ko ya cikin dare je ya kayan shi duk da wata kama cikin dare ma shi ne dai kenan ya kame yin aski da rage horci duka a tsaye da su inda mutum iya yin layya kun malamai sun ce hatta da mata da maza duka babu wanda aka ware wanda dai yake cikin layya kai ya yi aski ko ragewa illa wasu malamai kan ka masa ala ta mata kitso to a gaskiyar magana dole ka kitso bai iya maka nassi daga manzala wanda ya magana kitso kitso daban rage gashi daban wannan fahimtar masu kawo kitso har su kawo irin me matsalar su wai ai ana zuba da gashi wurin kitso to kenan namiji ma sai wasu kenan sai sai shace kashi jiko sai ka wasu shace da tun da zai ana ana kitso don gashi ya zuba ya kenan a watan ba ɗaya kai wannan magana wata fahimta ce daban wannan fahimta ta kawo cikin sahabbai daga cikin aikin haji ma abu musa ɗaya cikin sahabbai masu ganin ma wai in kai wanka ma gashi ya zube ba a wanke kai haka duk fahimta ce gashi ya zube sai na sahabin dan ya gwada masa aikace ya shiga cikin hijabi hudu kan shi ya zuba ruwa ya gurza ya gurza kan da kyau dan ya tabbatar ba haka bane magana ba abin da kun a kai za an hana ka aske ko ka sai tsaye gurin amma cewa kun dan gashi ya zuba a har tsaye kai ko magana magana kitso gaskiya babu nasi ko da malami ya faɗa ma ce nasi karara ya ka ba magana kitso mutum bai kama shi gaskiya magana amma su malamai sun kama magana kitso na mata Allah wa Allah kenan wannan magana kenan da yanzu daga yau kenan mu tsaye da magana aski da rage rage hurci sai magana ta biyu ta ribatar kwanakin kamar yadda cikin sayyid bukhari hadisin abdullahi bin abbas wanda yake bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salih fiha habbu ila Allah min hadhihi al'ayyam ana ayyam al'ashar ce illa rajul suka ce ya rasulullah wala jihadu fi sabilillah yace wala jihadu fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dhalika bi shay da manzo Allah ce masahabbai cewa babu wasu kwanaki wanda Allah ya san aikin alkhairi a cikinsu kamar waɗannan kwanaki mana kwanakin goma na zulhijja sabi da su ya rasulullah ko mutumin da wani jihadi fi sabilillah yace ko jihadi ka wuta sai da mutum mutar da yayi ya wuta da ran shi da duke shi bai dawo da komai ba shi da kai matsayin wannan mutum zai ka riba wani abu kenan akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware ba aiki na alkhairi al'amalu salifiya kenan duk azumi ya ciki sallah na filoli ne na magana sadaka ce sadaka zumunta dukkan wani aiki alkhairi ba ware kanwa kowa abin da zai iya ya yi ƙoƙarin ribatar waɗannan kwanaki guda goma daransu da wuni wasu na kaco me ya fa'idar magana ta bambancin kwanaki goma na ƙasar ramadan kwanaki goma na ƙasar ramadan wannan su ba kwanaki mana gaba ɗaya dararen ne shi ma a dararen dare guda ne ake nema na ɗan daga ƙasar bambancinsu shi goma ta ƙasar ramadan ba dukkan daren ba ne a a daren goma ake tsammanin dacewa da dare guda da ta kadar shi kuma na kwanakin goma ne gaba ɗaya zungur da haka gwamnati a azumi goma da azumi goma ke na hada hadarar sallah na shi da kurin ba a ce bai azumi duk abin alkhairi azumi na ciki sadaka na ciki dukkan ake alkhairi a wannan kwanakin goma mai neman fadala zai kokarin yi dare da rana kuma babu lokaci ko a dare ne ko a rana ne don ribatar wannan kwanakin da Allah ya fi san aikin alkhairi Allah ya taimake mu ya samu cikin masu ribatar wannan wata wannan kenan sai wani tambaya ina ga to a takaice abin da ka tambaya dai larabcin da ya dai cewa wai taruwa a wajen suna ya ji wasu suna cewa bida'a ce kuma wasu suna cewa sunna ce a ba su fa'ida kan wannan magana iyawa sabon ji malaman suna ne na za a dama in ba shi ba mai haka magana wai makwabcin in ya kama gayyata ka je to tun da ka yi kenan shi ma in ba ka je mutum ka magana yi a takaice yan uwa masa'alar taron suna babu wani saɓani a wajen malaman magabata abinda malamai cewa suke saɓani imam malik iya ga tara mutane kan hakika bida ce wasu na ga ana iya tara mutane a ci walima akan wannan walima amma akan taron suna wata suna babu ɗaya cikin magabata wanda ya kawo shi babu inda kaga an kawo ko littafi ko na abu in za ka maganar mas'ala ta taron suna ko zanen suna a zo da malamai a wata ya addu'a wannan babu saɓani kan shi balle ma a ce kaje ko kaka je babu wani magana san ba ba za ka ba za ka abinda kurin ake rasati a sunna a yanka rago a aske gashi inda hali a auna da ma'aunin azurwa abin da ya bada garam uku ne hudu ne a yi sadaka da azurwa daidai wannan garam ke na azurwa shi ma ba zinariya ba ga mihali shi ne kurin ake rasati in an mai suna kayan nan mana a mace suna yaro shi ke an ba a mace suna ba rasati a yanka rago a mai aski sunan shi wani shi ne kurin babu wani abu daban a suna da ya zo wanda manzan sanar ya yi a aikace ko ce a yi bayan wa'annan ababai muna fata an gani alamu ayata 42
وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود
nan an uwa kayan yaje nan mas'alar yaro da aka aiwa shi a sunna duk lokacin da ka ba labarin ka samu aiwa amma ya addu'a tun daga aiwa shi ya fata addu'a babu kayyadewa addu'a suna rana kaza babu ya ce za mu ce gina za mu fara da uzubillah suna alimin shaitan rajim wa in yi kaddibuk faƙad katsabat abalahum qaumu nuhin wa adun wa tamud wa qaumu ibrahim wa qaumu lut wa ashabu madyan wa kuzziba musa fa amalaytu lil kafirin sum akhastum fa kayfa kana ki na muka tsaya wannan karatun satin da ya wuce wannan mai bayani cewa Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana tasiliya yana ba manzon shi hakuri ya kwantar mai da hankali game da cikas da ya game da ita ta adawa da kare tashi game a wajen mutanen shi shi ne ke bashi labarin abin da ya gabata don ba kai bane ba farko kai ne ma ƙarshen manzanni Allah ya ce wa in yukazzibuk idan waɗannan mutane naka sun ƙaryatar da kai faqad kazzabat qablahum qawmun nuhin wa 'adun wa samud ai kahin ka ayyul al'umma mutanen nuhu sun karyata shi mutanen hud sun karyata shi mutanen salih sun karyata shi ke shi adawa da samudawa haka qawm ibrahim hatta wa ibrahim qawmu ibrahim wa qawmu lut wa ashabu madyan وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير
na Allah ce cikin waɗanda suka ƙaryatar da manzanni ya ce wa ƙaunar ibrahim wa ƙaunar lut mutanen ibrahim sun ƙaryatar shi har ma sun sa ya bar garin shi shine harkun manzo da ya hijira da addinin shi haka mutanen lut sun ƙaryatar shi haka mutanen madayar ɗan shu'aib kenan su ma sun ƙaryatar shi ya ce wa kuddiba musa kaga mai kuma ce wa musa ko kaga ce wa kuddiba musa nan ware musa da ware shi da magana wannan kurin ce aka ce kurin musa ma an kareta shi saboda musa ba zai musa da cikin annaba manzannin allah wani annabi da ya zo da ayoyi daban-daban ga mutane irin musa irin da ya jayayya da fir'auna da matsawa irin abin da bada abin mamaki da magana hannu magana sanda magana duk abin da allah ya ayoyi in dai ayoyi ne musa abin da ya hili da nasin qur'ani abin da ya zo da shi na ayoyi ko amma da duk irin ayoyi da Musa ya zo shi ma an ce ƙarya ce kai na gare ka na ana ba manzo Allah ne hakuri kai da mu dan Allah ce ƙarya a an wa wasu kahin shi kuma Musa ma wanda ya suke su suke alfahari da shi Yahuda suke kaza shi kan Musa kan shi an ƙaryatar da shi duk irin ayoyi da ya zo da su kina alamar mutane ba mal aya bace ba kurin shekan takaci yace wa'annan da aka bada labari Allah ce fa amalatul lil kafirin thumma akhastum duk wa'annan mutanen nuhu mutanen mutanen hud mutanen salih mutanen sha'ib mutanen musa ba kai tsaye bane ba da suka ce ƙarya suke manzannin Allah halakar da su a kowanne an jima ne kamar ba komi da ba nuhu shekara dubu ba wasu aka yi ta bala'i Allah ya yi lokaci shekara ɗari tara da hamsin ba shekara sattin da ko shekara tamanin ko kai ɗari ɗari tara da hamsin ana yi kuma abin da aka yi a ba shi kashi a kore shi iyana a gari ba kowa ba ana abin da aka dama a bauta ma goma kan ba abin da ya canza a garin haka suka cika da kan ba komi sai su kullum ka karbi jirewa kai ka kariya ci kuma Allah annabi ne ya zai kaza iya na a garin suna na a garin kuma Allah ya rayu su ba wanda ya mutu kuma ana ta kiran kuma an ce ba a yi haka aka ta yi karo abin ba shirya ba abin gaskiya da kaza ya da aika zato ba aika ba ya komai ba Allah kyale su suka rayu da lokacin azaba bai karanci labarin hud irin shekarun da aka shi ma sai wani annabi hud duk wannan annabawa haka suka rada mutanen su an yi ba an yi ba haka aka ta yi haka samudawa suka yi haka mutanen lut haka mutanen ibrahim haka mutanen shu'aib na yan wa akwai karantarwa lalle ana ba manzon Allah hakuri amma ga al'ummar shi darasi ne ko a yau yan uwa kakka ga wai dana wata shegantaka ana mala wata wata ka tsantsan ana mala ta'addanci an kyale ba komai a garin ko ka ce wai shikenan an kare wallahi haka bane ba na akwai jan hankali kan muka talalar Allah da ya mana ana abin da aka ga dama ba abin dokar ta Allah amma dokar Allah shegantaka ba ruwan ku da ita ku yi abin da ku dama kowa shi ne abin da yake so irayen da yake so a ce zina ba haƙƙin ka ne luwadi da haƙƙin ka ne ba mai hana ka ana ga abin da aka dama ake yi kuma ba komi aka ta ce wa Allah Allah Allah kyale ne wayancan ma su wannan abin shi ya ɗauki shi ya shi ya ruɗe su ganin an kyale ba komi shekara shekaru wallahi yanzu ma ka ce wa Allah Allah ya yarda da mu ne kaka ɗan wani ba komi kun shi kenan bayi haka bayi muke na Allah kun ba ma a karan mu Allah ba mu alƙawali na Allah zama azaba abinda kun annabi ba labari gaba ɗaya ne ba a halakar da al'umma mu gaba ɗaya ta Muhammad sallallahu alaihi amma na ima wata al'umma gari guda azaba a halakar da al'umma sai wanda suke a cikin al'umma shi nan wannan abin da ya rudu mutane a mu al'umma ce ba kaza kaza kaza a a wallahi su wannan jan hankali ne an ba mu labarin wa'anda suka tsawon shekaru su ma haka aka raba limu masu shekaru kaɗan in kayi wa kai shekara ɗari biyu bakin ga shekara ɗari biyu in rugari bakin ɗari biyu dai duk wanda ke da babu kowa ji ma yana kana to masu man shekaru aru aru sun rayu su sun wuce kan ba yinsa ba tunin labari takardu sun tai sun wuce su sun wuce ya kiyama kuna kenan ta muka hanta zo mu gyara Allah ta muke mu da gyara Allah ya ce fa amalatu lil kafir suma khaltum nayi talala turo ba kada ka ruwa da ingatan annabi Allah yana cewa inna la la yu'minu zalim hatta idha akhadahu lam yuflitu yake kanta wannan ayar wa kadhalika akhadhu rabbuka idha akhadha idha akhadha al-qura bi zalimatin inna akhadhu azizun alim shadid shadid yace haka kamun Allah ki Allah annabi yace Allah yake ta lala ga azalimi da kiyare shi kan ba mai komi ya ta shiga daga shi rad Allah da bike shi kuma bai kurciyawa ka Allah mai kuma ya cewa haka kamun Allah ubangijinka yake in ya kama wata alƙarya tana azzalima sai kyale ka irje da muke ku to shikenan ba ka kamun Allah ce mai tsanani ne eh haka mai hatar Allah ta muke mu yace fa amalatu lil kafirin summa akhastum na talala na talala ga kaurai kuma daga baya na kama su fa kaifa kana nakir ya ya inkari da nace kasi suka yi me yasa ka karanci baya abinda Allah wannan alimin aka jero mana ka karanci yaya Allah da mutanen ya da mutanen adawa ya da samudawa ya da mutanen madina ka karanta bayan ji labari yadda Allah ya da su ci gaba
faka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyah فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد الله تفك عين من قرية أهلكناها وهي ظالمة ديوة من هلكت ضروروا ديوة cikin garuruwa da ce mun halakar da su a wani hali suna halin zalimtar kansu don wa'azi ya je da awata je suka yi taurin kai fahiya khawiyatun ala urushiha yawan garuruwa ga sunan sun wado ginin ya wado a kan ri yan wannan bayani ne na rushewar gari idan ce ga gini na sai aka ce maka katanga ta wado a kan ri akwai abin da saura nan ga wani Allah ya halakar da su ya dirkakar da su shine khawiya ala urushiha kenan ginin ya wado katanga ta wado kan ri ba kare ba garuwan ga sunan wasu suna na ce wa bi'irin mu'attala da rijiyoyi wanda da yadda ake tunkoso a wajen shan ruwansu yau suna nan ba kowa rijiya ce da an zamana karatun rijiyoyi sanannu a garin ita ake sha ana rayuwa ana layi ana shan ruwa yau tana nan ba kowa shimfirin mu'attala kuma ya ce wa ƙasarin mashi da gina gini iya nan masu kwari ima masu wasu masu fanti masu masu ado wasu masu tsawo ko masu ƙarfi wanda ba shi da hari wannan ibn kasir ta kowanne kin abin ya wakana kuma iya doka an yi gine-gine masu abin alfahari wanda yan wa duk ci gaban adam a yau irin gine-ginen kawaran da in suna maru sauransu har yau ci gabanmu ba ta kar gini irin nasu irin su farauna babu gini yau mutum na bari dan wani shekaru abinda aka yi sojojin amurka zaman su a iraki wanda karanci a zaman su a iraki babban bankin amurkawa a iraki ta ambarce gida ne hada na mururci ginin shekara dubu nawa ya fi dubu uku kuma yau aka zamana aka yi bas a cikin shi dubu uku kuma gini ne aka yi kuma ginin suna nan ba wanda ba a ce labari ba a suna nan kuma an san mai gidan an san mai ginin yau sun zama kan labaru kun balle mun wasu yan kaɗan ya ce a falam ya siru fil ard أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نعم أنوا ونعم mun ba da ajin labarai nau'in al'ummomi mutanen nuhu lutu ibrahim su abdu wannan nan allah ka ce a falam ya siru fil ard wannan labarai da ake gamu ba labari bane kuna a takarda a rubuce iya nan guraben suna nan allah ce ba ku yi bulaguro a cikin ƙasa na yawon bude ido ku ga yadda Allah ya da waɗannan al'ummomi ku je ku diba fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha ku je gune da idan ku gune da idan ku ba ya zamanto ganin da za ku yi kuna da zuciya kina amfanin ganin in kuna da zuciya mai hankali ko kunne mai ji ya gane shi ne ganin waɗannan ayoyi guraben waɗannan al'ummomi zai zamanto muku da wa'azi amma sai ta fa'innaha la ta amal abusar al'amarin mushkilar ba gani bai na kwaye ido iya gani disir dis goma cikin goma ba haka ban da al'amarin ba ganin ido ba duk ba gani na kwaye ido ba ya ce al'amarin ba makabtaka ba ce ba ta ido walakin ta'amal qulubul lati fi sudur zi ido na zuciya mai ganewa mai fahimta shine ba ta da shi man ba shi ba ganin waɗannan wurare zai zama zai zama to aya ga masu hankali amma abin mamaki zaka san da hikimar Allah kaga wannan wuraren da ake ban labari babu wuri da wannan ƙasa take samun wurin yawon bude ido irin a wannan wurare suka wani sa labarin su za su je su biya kuɗi a je mai tsada su kashe kuɗi a makarun a kurin store ce tarihi ne a yanar wane kaza wani tsohon tarihi ne wani waye shekara kaza wani mai iko kurin su kanta sai su garin su koma ba su ɗauki komi ba haka suke wallahi yau haka suke kuma wani kasashe ne wani labarin irin su iraq irin su masar babu kasashe masu samun kuɗin yawon buɗe irin su kuma yasa samun kuɗin zuwa ne irin wannan gine-gine masu shekaru a ruwa wani mamakin da ake abin mamakin wannan suke samun kuɗi masu tsada ga wurin suka yi zuwa kuma su suka yi zuwa amma za su je kurin sun je ne kurin yawan bude ido kurin an ga kayan mamaki tsohon kayan tarihi mai daraja kaza ne ya ji ma kawai mai gini da kwari ne na ga kaza kurin sun kaya su koma kan musu ko ba haka suke shi ne na ce kenan al'amarin ba abu ne ba na gani a zuciya ta idan zuci ne babu ya mutu Allah kiyaye ya ce kenan idan zuci ne babu ci gaba
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
Allah ya ce wasta'jilunaka bil azab suna gaggauta maka cewa wa zaqalhum in kana hakan haula hakan inda
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم waina da aka yi magana wasta'jiluka bil azab suna gaggauta maka azaba mana akata da gaugawa ka diba ta'addanci mutum wai addu'a suke Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik har Allah ya roƙo ya Allah wannan abin da Muhammadu ke hodi in har gaskiya ne daga wajen kake ba mu da alai shadi min sama amma na ruwan duwa ta kwaran kwata daga sama amma ta kwaran kwata amma na ruwan duwa daga sama awitina bi azabin alim kai in ma Allah mu da azaba ce aka mana azabai ko ruwan duwa daga sama ka Allah amma azaba ma ta zo azaba mu wannan gaskiya ne jiwa ta addace na Allah amma Allah ya kiyaye su daga lokacin da yi ma kayan a an shi suka suka suka ruwa a lalle wannan inda annabi Allah ne da haka sabai haka Allah ya ba abin da Allah mana kenan furin haka bane ba inda wannan ta da wannan abin da muka ga Allah inda har annabi Allah ne da Allah halaka da mu tun mu suka azaba ba kenan ba annabi ne ba daman ba annabin bane ba gaskiya bane haka suka wadi wannan kuma kenan ha bana ba ruwan irin masu ta misali yan uwa ai wani ya rantsi da Qur'ani kuma ƙarya yake bai mutu ba wa rantsi da Qur'ani ya an kuturce ko sai an mutu don jahilci ne mai cewa idan mutum ya rantse wai kai tsaye zai mutu ko ya kusurci na ba a yi ba ƙur'ani don hakan rantsuwa ɗokan wani yauni ne mutum ke ɗokar makanshi tsakanin shi da Allah wannan abu ne a hannun Allah ko kai tsaye ya hallakar da shi ko sai a lahira shi ne rantsuwa ta ƙarya ya ɗokar makanshi musiba da jaraba cewa kai tsaye to manzala yana da nan manzala yana da kanshi gashi a raye za a zo gaban shi a yi rantsuwa ta ƙarya kuma tun lahiya lau ya ta yakon lahiya wani ma lokacin kafuri ne wa zai yi rantsuwar misali da bayan bai hudu bai hudu da musulmi gona ce suke rigima gona a hannun bai hudu sun asalin gonar musulmin ya ba shi a ranar ya ce a aina aka yi kun tawaci takaci tawaci shaida ba shi shaida shi kuma don ka amince da mutum ne ka yarda da shi kuma yau da reka don baka shaida ai yarda take kawo mu yi magana ne da kai ba kowa haka aka yi aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan gona za a wurin sallallahu ya ce kana da shaida ya ce a'a sai da mace dokai ba wanda ya karanta ya karanta ya ta ka ce ka te da gona ya ce ya rasulullah wallahi ƙarya zai yi rantsi bai ka nauki ne zai nan zai rantsi kai cinye kana annabi ce amma ba mu da na ban baka ba a kima kenan shi sani haka sai zuwa ta zai kuma ta da kayan annabi sallallahu alaihi cewa mutum zai zo zai sanama ya ce ɗayanku zai zo kan wani hukunci a wajena in yi aiki da zahiri wata ruwa kaciya duk wanda ya ce haƙin ɗanwon shi da rantsuwa ta ƙarya ya dauka ma kanshi mana azaba wannan sai haramta shiga aljanna kenan ya wani ko daga bawon cewa dan ka rantsa ko wallahi ya kama ka annabi yana rai an yi rantsuwa ƙarya a gaban shi an shiga mutane masu alahira amma kakku ɗauka mutum wajen ya rantsa da ƙur'ani wai dan ya lahiya ya ce shi kenan ya ci banza a bai ci banza ba kun bai kare ba amma Allah zai da zama da shi dan bai kuturce ba wani yawan mashin kutare ma ba san Qur'ani ba da ke kutare duniya kasar ta kutare a duniya ba san Qur'ani ba kasar ta yarce ba san ma musulunci ba mai yawa kuma kuma kutare ka san sai kuma kutare da yawa da yawa kutare kuma mun shari na ce wani wai walaya ce wai maka kun malati da yawa malati ne gaban cike su gaban cika malati ne a duniya Allah yana gamun da su da shi makakka ɗauka da ka kuturu kuma walaya ce to shi ne misalin zan malayan malama yi ga bincika a garin musulun wurare na kama kwallo rantsuwa za a yi mutum zai rantsuwa ta ƙarya kuma ya tsira a duniya allah kyale shi ta lahira ko a duniya wani lokacin allah kama shi a kama dauki rantsuwa wajen ainihi to kawo zanen allah mata adanci allah ya allah an kuma ana ake wa ya allah in wannan abin da ma muke wani yan har gaskiya ne littafin daga wajen ka yake allah kamar da ruwan dutse daga azaba daga sama ko kamar wata azaba ba allah na kushi ba Allah ya masa azabar kai tsaye ya masa ba da yamma suka tuba daga baya shine ta'addancin su wasta'jiluka bil azab suna gaggauta maka da azo da azaba to shi wa walan yukhlifu Allah wa'ada Allah duk abinda Allah ya alƙawari bai sabawa duk abinda yace zai bai sabawa illa nan akwai alƙawari akwai wa'idi akwai wa'ad wa'idi shi ne Allah ce duk wanda ya laihi kaza ga azabar shi to da misali zina ga azabar zina ga ta shan giya ga ta kakalwa duka zina wannan wa'idi ne akwai cewa wanda ya aiki kaza na alkhairi ya sakamakon aljanna ko gida kaza ko beni kaza na aljanna wannan wa'adin ne haka ce Allah subhanahu wataala dan karamcin Allah haka ce idza wa'ada la yakhlu Allah ya alƙawarin zai baka sakamako kaza Allah bai canzawa bai canzawa mata wai zan awa da yukulu takaruma minu amma Allah idan wa'idi ne yace zai kaza wanda ya kaza za a mai azaba kaza wanda kaza kaza ne wannan Allah yana sa'awa dan karamcin Allah kai laifi kamata a ma azaba amma Allah ya garuta maka ko ka tuba amma baka tuba ba inda inda ba shirka bace ba in ya so takaruman dan karamcin Allah sai ya hima bawon shi wannan Allah ya kada wannan kun da karamcin Allah wannan wa'idi ne amma wa'ad Allah ya sa'awa da ku bambancin wa'ad da wa'idi mutum Allah ya gane kaza ga laifin zina kashin giya waye sai in waka take nan aqidar ahlus sunna wal jamaa kullum mun maimaitawa aqidar ahlus sunna wal jamaa ba ko da mutum mai laifi ne ko ya mutu akan wani laifi kai ko ni ba ma yi hukunci mu ce wani wani dan mutum amma na cewa gaskiya laifin kaza akwai azaba Allah mai kaza dan mutum mai dan mutum ne amma ka ayyana wani kasa ko iya cikin liman ya sha'u Allah wani Allah su shi ne a gidan suna jama'a ya ce wanda ya mutu akan kabira iya cikin mashi'a ta Allah dan Allah tana Allah ka zama shugabi wa ka firma madu zaka liman sha'u wannan aya ake hujjata Allah bai ga wata shirka amma yana ga iya gafarta laifin da ba shirka ba ta ce liman ya sha'u kaga ba kowa ba ka ce ani matsari suna bai shirka ba ce liman ya sha'u kenan kan wannan yake da akidar suna jama'a mutum dillahin da yi zama shi gaskiya wani ya mugu mutuwa gaskiya ko abin kasa ya mugu mutuwa wani ya mugu mutuwa tabbas ya mutu iya zarko shan giya ko cikin suma ya mutu ya mugu mutuwa amma kace dan wuta ne ina mana ka bane ya ce iya cikin mashi'ar Allah mana yanda Allah ya dabawo shi in dai ba shirka bace ba amma in shirka ce wannan garanti ne tabbas wuta ce annabi ce haka Allah ya ce to wannan shine kenan wala yukhlifu Allah wa'ada Allah bai canza alƙawarin da yi kuma nan gaugawa da suke zanga abin an jima wa inna yawman inda rabbik ka alf sadi ma ta'udu kwana daya ina shiga abin an jima ana yi shekara 900 da kawai shi a wajen Allah kwana daya a lissafin a wajen Allah kwana daya a wajen Allah shekara dubu na wajen kuna kuke gaggawa abin haka an jima ba jima ba a wajen Allah duka gaba daya kwanan shekarar dubun ku ajala kaman kwana ɗaya ce kai mashi an jima shekara ishirin talatin ɗari shi ruwa su ai waye ya ta yi har zuba har ba Allah yanzu ma kawa eh kwana ɗayan ku Allah ce alsayan ku ka gana shekara dubu ne kenan Allah man halim ne kai Allah mai haƙuri ne sai Allah zai bar musu ita shekar taka ita shekar taka eh kamar ba akwai wani ɗan har yanzu akwai musulmi ne masu ce a wani kullum ana adda a kaba ana ta'adda shiru ba abin da Allah ana adda Allah halakar da kaure Allah kai waye ba abin da Allah musu shekara nawa ita ma ake kamar ita uwa zalama Amurka duka shekara ta nawa dukanta shekara ta nawa kawai da dole Amurka bale su masu zalunci duk wani mutane shi hakuri ne rashin karantar addini rashin karantar mai gabata a baya kuma sai ya ga abin kamar ba a wuwa komi kamar wanda ya ana kamar wa banza ne a jima banza ne ta suke ya gana ana ta'adda a kaba ana ta yi wa madina duk shuru kada daga zani ba haka wallahi ba haka bane ba san ba Allah ba san shirin da Allah musu san shirin da Allah musu ba a zalunta bawa kai dan uwa ba annabi ke magana cewa azalimi da aka mazalum azalimi wani ce fajiri ka zalunta ya adda Allah sai ya rantsa duk zata dubuwa na ina ta koshi ne ina ta rike ka ka fajiri da fajiri wa annabi ce fajiri mutumin banza balle a zalunci musulmi a kashe musulmi a bai zalunci wanda shi da gidan shi kace ana da wace wai abin zan shiru an ci banza Allah ba ci banza wallahi ka ba ci banza ba Allah ya kuma lokacin shi ya ma kuma wadin shi ka kai mamaki Allah bar wani baka da wani lokacin da Allah zai kama shi ko a nan ko a can abu ne hannun Allah ma kamar ɗaukar mata musulmi ba wanda ce wai wadda ta shiru ne bishin kare ka abin da a wajen ka na abin kamar ji ma na yi a wajen Allah zama ka fara lokacin da bi ba ya ce kenan suna yace a wajen Allah wuni guda wa inna yawman inda rabbik ka alfi sanatin mata gudun kwana guda wuni guda wajen ubangijinka kamar shekara dubu ce a lissani wa ka amin karyatin wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayya al-masir
Allah ce wa ka ayi min ƙaryatin amalaitu laha wai zalima Allah ce nawa mana da yawa cikin garuruwa Allah ce amalaitu laha na mata talala suna shekantaka suna abinda Allah bai so Allah gane su kan ba komi ce sun ma fastuwa kuma daga baya bayan talala Allah kuma tafi su Allah kama su kuma ya kama su suna suna mana cikin zalunci Allah ba su sun ma fastuwa kuma daga bayan zaluncin su an kyale sun kuma daga ba Allah kama su sai kuma lena masir duk an kare an kai an kawo kowa zai koma ga Allah sai hakuri kun kowa ka kare ka koma ga Allah ne kowa kai da ba mutuwa hikimar Allah ta zama da gajiya ɗan adam babu wata ƙasa a duniya ta ci gaba so su sun ci gaba sun ƙware ilimin kaza ilimin kimiyya ilimin kimiyya a ce ga ƙasar da an je ba a mutuwa akwai ta duniya babu wata ƙasa don ta ci gaba ko wani wurin bincike ko wani wuri mai daɗi mai kaza mai kaza da ci an ji an tsira ba inda ba mutuwa duk inda ka ji ba inda kun ba ruwa ba inda babu likita a ce sunan a su likita su kaɗa an ce kuna warke ake ya aije a mutu kai ka amurka dawo ka mutu ko ka mutu a can ma kai ka oran shi kuma ka tari ne ya an sa da kamun take ka samu lafiya amma cewa babu inda ba mutuwa kun babu tsarin ta cika wani likitoci sun ci sun kware likitocinsu na yana sun kware su a can cika ɗari ko a ci ɗari biyu babu duk abin sun ɗaya ne da tsara can maka ne ɗan tamanin saba'in goma sha bakwai can ma haka ke mutuwa kabin ta gaba ƙasar duniya da ake a can wani su yi kwanaki babu ko ina ɗan gizo abin ɗaya ne ɗan shekara hamsin tamanin aka shekara shekara kawai wani shekara ɗari da nagu haka mamaki ɗari da nagu ana ana gwada shi ɗari da nagu ba mai ɗari biyu balle magana ɗari biyu ko dubu haka nan abin Allah wani ya ce gajiyar ɗan ba wani cika da kai kana nan mutum kana nan bawa kana nan ka babu ɗanka na bawa yadda aka yi da kai kudin shiga zaka ce wata ɗan kudin ya ce kenan wannan haka Allah ya ce ya musu talala kuma daga baya kama su ce da ilayil masir kuma dai makoma ta kowa tana gare na Allah ce ya Allah ce gaba قل يا أيها الناس إنما لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم نعم قل يا أيها الناس Allah ba mu gan shi umarni ka gaya wa mutane, cewa inna ma ana lakun naziru ne. da mun ji labarin al'ummomi yadda Allah ya da su Allah ta ka yi kira gaya mutane ni matsayina inna ma'ana naziru inna ma'ana lakum ni a wajenku matsayina a cikinku naziru ne mu mai galgadi ne kuma galgadi na kashe shi mana mai kashe ne kashe nake muku wallahi ina muku kashe akwai abin zai biyo baya kuma bayani na a hili ke karara ba wani duhu ko ku bar Allah ko ku iske azabar Allah shi nazir mai galgadi kai abin yanzu shi ne matsayina da haka kenan ni ban na azaba ba da kama wani ba na nama ba ba ɗaya ni kuma matsayina ga shi mai galgadi ne ba na kama kowa da azaba ba na kakon azaba lokacin da nake so a'a abu ne ni matsayi da kurin isarwa ce mai galgadi ne kun mubin don haka fallazina amanu wa amilu salihat ni ke na isar ta rage ga mutane wanda ya imani ya yi aiki nagari wannan lahun makafiratun wa rizqun karim iya da alƙawari a wajen Allah na samun gafara ta Allah da arziki mai karamci shine gidan aljanna wannan wanda ya imani amma ya gama imanin da aiki nagari ba imanin kare ba imani da aiki nagari wannan ya sakamako na gidan aljanna amma ha والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
Allah ce walladina sa'u fi ayatina mu'ajizin amma waɗanda ha suka yi ta fama wajen gardama ko gajiyar da manzanninmu ko masu kira zuwa gare mu suka yi ta jayayya don su ɓata gaskiya su yi waɗa da gaskiya ula'ika ashabul jahim su wannan kullum yan wutan ne tabbas kaji Allah ta gaba
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الله يتبع ما أيقوبا دون منزو كاهن كي haka ba mu aiko ba da wani annabi kafin kai wannan iya ture maka wata matsala da take yawo ba wata matabbata kanta cewa ai manzo rasul shine wanda aka ma wa'azi aka ma wahayi aka ce me yayi kaza kuma ya gaya ma wani annabi wanda an mai wahayi ba ce gaya kowa ba shi kurin ake magana da shi to kaga Allah ya ce ba mu aiko ba da wani kahin kai na manzo ko na annabi ake na annabi ma Allah na mai sako in wace manzanta bayan rashin wace matabbata a tsarin annabawa da manzanni an ba har zuwa yanzu cewa al'ummomin annabawa ai a cikin akwai masu da'awa kuma kowa ya san haɗarin rashin da'awa kira zuwa ga Allah hamun karanci labari na ashabu sabat wanda Allah subhanahu wata'ala ya ma al'umma azaba dalilin kin hadi Allah ya ko aka da wata al'umma da nake wa'azi ko na ba mu labari idan kuka ga barna a cikin al'umma kuka kyale Allah zai kuma azaba gaba da ku da ba su gaba daya kenan kin wani laihi ne to ina ga wanda ba annabi ma an an tuhume shi an kama shi da laihin kin wa'azi balle ya ce annabin Allah bai ga kowa ba haka ba idan an wa kurin nan maganar malamai malaman cikin sai ya kama magana cewa kurin kululun magana darajar marsulu ta yi ta manzukun ta yi ta annabi kaɗai gurin wata daraja ce a cikin annabawa rasul shine mafi daraja akan annabi kadai wani ya magana cewa manzanni 315 kutarwa amma annabawa 100,000 su suke da yawa annabawa amma manzanni su ne kaɗan wannan shi ne to Allah ce duk annabin da muka aiko ko annabi illa idza tamanna sai ya yi guri a wata tafsiri na iskire da al'ummar shi sai alkashtar da mutum sai shaidan ya shiga wannan gurin da ya yi na shirya da al'umma sai shaidan ya shiga ya kawo cikas wani tafsiri cewa illa iza ta manna sai ya yi karatu na wata bukari ya kawo illa ta tala sai ya karanta wani abu sai shaidan ya ji wani abu cikin wani abin da ya karanta in wani ƙarƙashin wannan isa shahararra a wajen malaman tafsiri kissa ta garani algarani kissa ta shahara amma ba ta da inganci cewa mu yi wa kanin wa kissa ta cikawa wai annan sallallahu alaihi wasallam a garin makka ya ya zo iya karatun sotun najam ya hara a cikin mushrikai suna ji iya karanta wan najmi idha hawa ما ضل ساحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رأى ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المعوى إذ يغشى السدرة إذ يغشى السدرة ما يغشى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تتي تلك غرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى حقك كلبر سبحان الله وأنا كانت وأنا آيوي نجم wai da ya kawo a fara'aitun lata wal uzza muka ga wannan gumaka lata da uzza da manata ta ukunsu ya ce tilka ganin guda mai mana iya ishara ga waɗannan gumaka su wane ne lata da uzza da manata tilka ganin guda waɗannan manyan gumaka waɗannan shafatun da tutaja ana fata su ma za su ce wai shaitan ya so koma annabi wani magana cikin wahayi wa kuma abin kamar ta hadisi ne wai ta wujin haka sai kware shawar suka ce a yau muhammadu ya yi ba an bautan mu kenan mun haɗe mun haɗe abu ya zama ɗaya wai shaidan ya ji wa manzan allah a halishin shi suka ji annabi kwaikwayo suna iya cewa waɗannan manya-manyan gomaka ana fatan za ta yi ce subhanallah wai wannan abin shi ya kawo muhajirai suka yi labari a habasha ai ƙurasha sun musulun an haɗa kai shi kenan amma wannan kama albani littafi na musamman albani ran wallah littafi na musamman ya kan wannan masala don hadisin ya shahara wajen malamai a ta wasu malamai suna suna karantawa ci amma ba shi da inganci yan wa abinda cewa na akwai sukan wahayi akwai sukan manzanci a ce manzan Allah iya karanta wahayi wanda Allah ya ba mu labari yanda da suka man bane dai harfin harfin bane dai rakada na Allah ke tura mala'iku masu kare shi har ka saban jibril a ce jibril zumiratun fasa a ce ya zo an ce mai karhi ne wa a ce wani ya zo shaidan ya je wani abu a wannan zai kafa najewa cikin addini gaskiyar magana abin da ya tabbata cikin sayar bukari annabi sallallahu alaihi wasallam ibn amsa ke cewa wannan zama qara'a wannan jama'a sirrin annabi ya sujada فسر النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس كل أعوام جو كان أنه صلى الله عليه وسلم يا كرنت والنجم ثم فرقنت سيدي كيك الشيء وسجد الله وعبدوه كمنا an ce jin inda rikin alkur'ani yake yake jin su suna shirwaye mukurishawa iya karanta karantawa da zo karshen sujada kowa ba san kowa ya sujada ko gaba daya ce annabi ya sujada musulmi suka yi sujada annabi mushrikai suka yi sujada aljannu da mutum kowa sujada ga Allah an ce nan kurin saboda inzal qur'ani ce kurin kowa shine ko abin da ya kana to wannan abin shine ya kana sai labari ya kai mutanen musulmi a habasha cewa kwarin sha sun musulunta ya suka dawo gida shi ne amma ce wayan wahayi wayan shekun ya shiga ya cewa manzan Allah wata kalma wai ta gumaka za su ceto ba tabbata ba gaskiyar magana wannan shi ne kenan a ƙarshen wani ayacin suke kawowa kan wata mas'ala wai annabi yana ya shaidan shi ne ya jeho wai karatu a cikin annabin Allah duk annaba a wannan kowa san duk annabin Allah irin sako da yake isarwa gurin wannan annabin ya shirye da al'umma kuma san shi kuma shaidani yana jeho kalma ta kawo shuba ibn kasir ke cewa cikin masu dama dama ta ibn kasir yayin karin ruwa yace cikin masu dama dama fasara ko tawil wani aya cewa annabi yana karatun ne sai shaidan ya jeho wancan kalma da su tilka da haruka ulakin wannan yace shaidan ya jewa musu sai suka jita amma manzana ce ta tabbata to dai makaranta abin da yake zahirin ayar Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasul wala nabi kuma aiko ba wani manzo kahin kai ko wani annabi illa idza tamanna wannan manzo sai ya yi burin shirye al'ummar shi ko sai ya karanta musu sakon Allah a cikin abin da yake buri ko yake karanta ma al'ummar shi alaka shaytanu fi umaniyati sai shaytan ya je wa nashi cikin abinda cikin abinda manzan Allah yake hudi shi ma sai ya je hujjuba shi dan ya bata ya kawo shubha to Allah ce fa yansiqullahu ma yulqi shaytan sai Allah ya shafi mana ya goge ya kore wannan abinda shaytan ke jehowa mutane shubha sai Allah ya kore shi summa yukimullahu ayati sai Allah ya tabbatar da ayoyin shi su suke tabbata gaskiya ta tabbata ƙarya ta rushe wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima ne Allah ci gaba
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق ba'id to wannan ana bayanin shubuhi da shedan ke yadawa ke neman ya jihawan al'umma Allah subhanahu wata'ala kaba labari Allah yana shake na shedan ya tabbatar da Qur'ani shi da ayoyin shi yace li yaj'ala ma yulqi shaytan fitnatan lil ladina fi qulubihim marad Allah iya haka suwa wannan shubha ta shedan ke yaudara Allah ce wannan shi dan yawon abin dan ya ji ya zama ta fitina ga waɗanda suke da cuta ta munahuci babu imani cikakke kuma da masu zuciya ta bushe a ƙasa ƙulubin nan wanda mai zuciya ta bushe wa'azi bai shigarta wanda iya shiga amma akwai shubaha a cikinta kenan su ne shubahar shaidani ke cuta masu cuta ta munahuci cutar zuci da wanda zuciyar ta bushe ka aka kulubin ya ce wa'innan wa'inda suke da cuta ta zuciya da busa ta zuciya su ne kenan shaidan ke fitina wa'innan zalimin da fi shiga ƙin ba'i mu tabbasa Allah ce su wa'inda suke wa'innan azalimai azalimi wanda an zo mai da gaskiya yake kura to wannan suna cikin saɓani barin gaskiya mai nisan gaskiya ga ayar Allah gaba ta wani ga Allah iya ce gaba shubha ta wani in wa a yau aka da musulmi ne suka ce mu wallahi umma dan mulki ce wallahi mu san wannan zamani ana ce ma Allah ya ce a ga ma ayar Qur'ani annabi ya ce kaza ana kiran kai aiki da Qur'ani da sunna da wallahi da shubhohi malamai ya ce kaza ana ce ma wanda ya ce kaza shubha ce wa ba shi da aya babu hadisi kace mu uwaye mu haka suke yau haka ne ta mu uwaye mu haka suke mu tana sai mu ana ce maka Allah ya ce annabi ya ce uwaye mu kuma ce wa ka rikice da man ka magana cikin cikin da man ta ce ne da zumi abin sa me rikice a ce maka qur'ani da sunna dan uwa kaka magana wani a mu uwa an ce kaza kaka abun abun maka gane amma su kuma wata wanda ke rigimawa ba ta zai maka ba Allah annabi a mu haka muka gada a garin nan haka aka gada manyan malaman kuwar garin haka suke yi kuma kuce ba a yi to da wani kan gari ba kuce wa ka rikici to shi ne magana kenan yau shi ana kawo maka aya qur'ani ka kama da maka ne kenan a hili azzalimai sun ne yasa da gaskiya ga gaskiya ana karantawa suna ɗaukar shuba ta shaidani shuba ce mu babu ka su mana ka duk abu ne mu abu ɗaya ne shaidan shaidan ya mutu baba shi zaba shi da suna nan ta suka yin kenan wannan abun iya ya samun kai ma a yanzu a kowane ya samuwa ana so a hudu gaskiya a tabbatar da gaskiya akwai masu yaƙi da ita su ka shuba nan nan ka a gane su ka nan su danne nan ka a gane haka annabi ya rayu haka za a rayu ta shi kiyama kakka ce na bisa wuce mutum ya ta kai shi kakka yarda wayan wawan musamman sami ba kuma na yi ƙula na imani inda za ce ariya ganin sojina ta da kwamba ta kanin wurin musa inda ce wani garin an kewa shi ko ina sojoji ne an ka hari wala ya kanin wurin musa baka zama amma shi daga addini na ta da mulki ce ma ɗan da ha Allah ke yi ɗan uwa ne ka wata matsaya Allah kai mutum sama sai mutum sha Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته